الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دوا أولا يمتي نجومة وانديكي بقوي قوة شعبان hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 daidai wanda ya dace da sha ɗaya ko sha biyu ko sha biyu ne wanda ya ce da sha biyu ga watan hudu shekara ta 2019 miladiya domin ci gaba a cikin karatun littafin nawa mai albarka kitabu tauhid na babban malamin nan حفظه الله صالح ابن فوزان الفوزان أيوة إن شاء الله زام تاشي فسلي ميتاكا في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به تفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلف رحمه الله في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به تجب طاعته صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وترك ما نهى عنه وهذا من مقتضى شهادة أنه رسول الله وقد أمر الله تعالى بطاعته في آيات كثيرة تارة مقرونة مع طاعة الله كما في قوله يا أيها الذين آمنوا أتيعوا الله وأتيعوا الرسول وأمثالها من الآيات وتارة يأمر بها مفر مفرد مفردة مفردة كما في قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله وأتيعوا الرسول لعلكم ترحمون وتارة يتوعد من من عصى رسوله صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أي تصيبهم فتنة في قلوبهم أي تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو غير ذلك من العقوبات الآجلة وقد جعل الله طاعته واتباعه سببا لنيل واتباعه سببا لنيل محبة الله للعبد ومغفرة ذنوبه قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وجعل طاعته هداية ومعصي ومعصيته ضلالة قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن, ممن اتبع ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين
قال المصنف حفظه الله تعالى فصل في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به wannan fasali ya zo ne domin ya yi bayani game da wajabcin yima manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da'a da kuma koyi da shi cikin abin da duka ya zo da shi ma'ana wajibi ne akan kowane musulmi namiji ko mace su yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar yin mishi biyayya ko da'a da kuma koyi da shi cikin duk abin da ya zo da shi na ibada da bauta da mu'amala da sauran ɗabi'u kyawawa تجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه wajibi ne da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar yin abin da ya foro da shi da barin abin da ya hani daga gare shi wannan shine yima manzon Allah da'a kenan kayi abin da yace kayi ka nisanci abin da yace ka bari wa hadha min muqtada shahadati annahu rasulullah wannan shine ke hukumtar da kashe da cewa lalle shi manzon Allah ne wannan shine gaskiyar kayar da cewa annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kai abin da yace kai gwalgwadan hali da iyawa ka nisanci duk abin da ya hane ka kai tsaye وقد أمر الله تعالى بطاعته في آيات كثيرة للي ألا مدوككين سركي يا فور الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بطاعته دائما منزع الله صلى الله عليه وسلم داء a cikin ayoyi masu yawa taratan makurunatan ma'a ta'atillahi a wani lokacin za ka ga ya haɗe yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a da yi mishi da'a a cikin aya guda imana Allah yakan haɗe da'a shi da da'an manzan shi a cikin aya guda ya ce ku yi da'a ga Allah da manzan shi kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda yake cikin faɗa Allah madaukakin sarki يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا كوان دكوك إيماني دا الله أطيعوا الله كيما الله داء دبيي وأطيعوا الرسول كما كيما منزن الله داء دبيي kaga Allah sai haɗe da'arsa da biyayya tare da yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da'a da biyayya a cikin aya guda وامثالها من الآيات da ire-irensu na daga cikin ayoyi masu yawa wanda suka zo da irin wannan tsarin da siga ta Allah subhanahu wataala ya hada da'a shi da da'an manzon shi a cikin aya guda wa taratan ya'muru biha mufrada a wani lokaci Allah yakan yi foro da yima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a shi kadai ya kebance shi da cewa a mishi da'a ba tare da ya hada da da'arsa kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda ya zo a cikin faɗa Allah maɗaukakin sarki man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya to haƙiƙan ya ma Allah biyayya duk wanda ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'a to ya ma Allah da'a wa ati'ur rasula la'allakum turhamun da faɗa Allah da ke cewa wa ati'ur rasul kuma ku yi da'a ga wannan manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama la'allakum turhamun ko shakka babu za ku samu rahama ubangiji wa taratan yatawa'adu man asa rasulahu sallallahu alaihi wasallama a wani lokacin kuma Allah madaukakin sarki yakan yi tanadin narkon azaba akan wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi ma'ana Allah yakan tsoratar da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama masu saba mishi kenan kama fi qaulihi ta'ala kama yadda Allah madaukakin sarki yace falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim lalle waɗannan da suke saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kiyaye dan kar musiba fitina ta same su ko kuma azaba mai raɗaɗi bi mana kaga wannan ayoyin da su daban-daban kala-kala duka suna foro da cewa wajibi ne musulmi maza da mata su yi annabi da'a sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ai tusibuhum fitna fi qulubihim ma'anar wannan aya shine idan suna saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yazo da shi to fitina za ta same su a cikin zukatansu min kufrin na daga kafirci aw nifaq ko kuma munafiqci aw bid'atin ko kuma bid'a imana idan kana saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yazo da shi to ko ka samu fitina ta kafirci ko munafiqci ko ka kasance dan bid'a aw azabun alim aw azabin alim ko kuma azaba mai radadi fi duniya anan gidan duniya bi qatlin ta hanya a kashe ka au haddin ko a maka wani haddi au habsin ko kuma a kulle ka a saka kurkuku au ghairi dhalika min al-uqubat al-ajila ko sun haka ma na daga cikin azabobi na gaggauta a nan gidan duniya bi ma'ana wannan shine hadarin yawan saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko fitina ta same ka ta kafirci da munafici ko bid'a Allah ya kiyaye mu ko kuma Allah ya azabtar da kai a nan gidan duniya ta hanyar kisa a sa wasu su kashe ka saboda dalilin saba ma manzon Allah da kuma kin mishi biyayya ko kuma Allah ya azabtar da kai ta hanya a kulle ka duka wannan sababin shi shine sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan gidan duniya kenan wa qad ja'ala Allah ta'atahu wa tiba'ahu sababan li naili mahabbatihi lil 'abdi wa maghfirati dhunubihi hakika Allah madaukakin sarki ya sanya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyarsa ta kasance sababi akan bawa na ya samu soyayyar ubangiji kuma da gafar ubangiji qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ke cewa wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum qul kace da su ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in kuntum tuhibbuna Allah in dai da gaske ne ku kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni cikin abin da nazo muku da shi yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku kurakuran ku da zunubanku kaga kenan yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a da bin sunnarsa yakan gadar maka soyayya ubangiji yayin da kuma bawa ya samu san ubangiji to ya kai makuracin abin da ake nema a ce Allah na san ka sau da dama ka iya cewa kana son Allah amma mai wahala shi Allah ya soka to idan kana son kuma Allah ya soka shine ka dinga biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana kiyaye sunnarsa gwargwadon iyawarka ka zuba kokari iya iyawarka wurin koyi da sunnarsa hakan zai sabbaba maka soyayya ta ubangiji idan kuma Allah ya so bawa to zai buɗa masa dukkanin kofofin alkhairi na duniya da lahira ba zai wahala ba a rayuwarsa ba zai samu kansa cikin halin kakani ka yi ba zai kasance ko da yaushe tare da taimakon Allah da tallafin Allah kalkashin kulawa ubangiji Allah ya samu cikin masoyin shi kuma abu na gaba bayan soyayya ta ubangiji zaka samu kuma zai gafarta maka zanubanka wa ja'ala ta'atahu hidayatan Allah madaukakin sarki sai ya sanya da'a ga manzon Allah ita ce shari'a wa ma'siyatahu dalalan saba mishi ita ce bata qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bisa kuka masa biyayya to za ku shirya da kuma manzo Allah da'a kuka masa biyayya to kun shiryu banda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba wani ɗaya da aka maka garantin in ka bi shi zaka tsira babu shi ba ka da dalili a ƙur'anance ko sunna akan wani ɗaya-ɗaya wanda aka ce shi ne za ka bi ka tsira sai manzan Allah wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka masa ɗa'a da biyayya to za ku shirya kenan shirya tana ƙalƙashin yima manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ɗa'a da biyayya wa ta'ala فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم lalle idan ba su karba maka ba ka sani cewa su kan ba abin da suke biya sai soye-soyen zukatansu wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah wa ko ya kai batan wa ko ya kai bata sama da wanda ke bin son zuciyar shi ba tare da wata shari'a ba daga Allah إن الله لا يهدي القوم الظالمين للي ألا باشر يد متانا ديكي الظالمين بمعنى سنزوتي يكا زي كيكا زوا هلكا زي كيكا زوا ظالمتي سو da san zuciya jagora ne wanda zai kai ka zuwa ga halaka karka bi san zuciyarka ka bi abin da Allah ya sabkar maka subhanahu wataala akan manzon shi kai da'a a gare shi ka karba mishi cikin duk abin da ya zo maka da shi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kaga wannan ayoyi gaba ɗayansu suna ladabtar da mu suna nuna mana cewa ba mafita ba, wata hanya da za ta sa mutum ya tsira ya dace sai in ya kasance na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a da biyayya cikin dukkan abin da ya zo da shi ina fata mun gane saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cikin abin da ya zo da shi zai gadar maka da bata da dimuwa da shiga cikin hanya ta halaka sai ya ce mai malam وأخبر سبحانه وتعالى أن فيه القدوة الحسنة لأمته فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة أصل, في أصل كبير في التأسي برسول الله صلى في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في, في أقواله وأفعاله وأحواله ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز, عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين وقد كرر الله تعالى إلى يوم الدين وقد قرر الله طاعة الرسول واتباعه, واتباعه في نحو أربعين موضعا من القرآن فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباع منها إلى الطعام والشراب فإن الطعام والشراب إذا فات الحصول عليهما حصل الموت في الدنيا وطاعة الرسول واتباعه إذا فات حصول العذاب حصل العذاب والشقاء الدائم وقد أمر الله صل وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به في أداء العبادات في أداء الع... في أداء العبادات وأن تؤدي على ال... على الكيفية التي كان وأن تؤدى على الكيفية التي كان يؤديها بها فقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقال خذوا عني مناسككم وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال من رغب عن سنتي فليس مني إلى غير ذلك من النصوص التي فيها الأمر بالاقتداء به والنهي عن مخالفته
مالتي وأخبر سبحانه وتعالى أن فيه القدوة الحسنة لأمته lalle Allah madaukakin sarki ya ba da labari cewa lalle a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abun koyi kyakkyawa game da al'ummar shi faqala ta'ala Allah madaukakin sarki yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira Allah ya ce tabbata hakikan ya kasance a gare ku a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun koyi kyakkyawa ga duk wanda ke ƙauna haɗuwa da Allah da kuma ranar ƙarshe kuma ya ambaci Allah su da dama imana kaga wannan aya ce dalili ne ƙararon da ke nuna cewa lalle ana son musulmi su dinga koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dukkanin abin da ya zo da shi qala ibn kathir rahimahullah ta'ala imam ibn kathir Allah ji kanshi da rahama yake cewa hadhihi al-aya al-karimatu aslun kabirun fi at-ta'assi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce wannan aya mai karamci mai girma asali ne babba a cikin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi aqwalihi a cikin maganganunsa wa af'alihi da ayyukansa wa ahwalihi da halayensa ولهذا أمرك أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شيسا الله مدوكاكين سركي ya fori mutane su yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar ahzab yakin gwalala kenan ghazwatul khandaq ko fi sabrihi a cikin hakurinsa da yayi wa musabaratihi da dagewarsa wa murabatatihi da kuma dakonsa wa mujahadatihi da kokarinsa وانتظاره الفرج من ربه عز وجل da yadda ya dinga jiran budi da taimako daga ubangijin shi madaukakin sarki kowa ya sani yadda halin musulmi ya kasance a ranar ahzab ghazwatu khandaq kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci nasara akan kafaran makka su da dama sai suka yi haɗin kai mutanen makka mushrikai kenan da makwabtansu saura suka yi haɗin gwiwa a zo a gama da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ƙari garin Madina suka yi ciri annabi ya ji labari sahabbai suka zo aka yi shawara menene mafita ƙarshe Salman al-Farisi ya ba da labarin wani abin da suke a matsayin kariya lokacin da 'yan abokanan adawa suke son su kawo su farmaki shine ai khandak ai babban rami da zai hana doki ya ƙetare kuma mutum ba zai iya shigowa ba kadiba kaga yadda za su kewaye garin madina game da sharrin makiya haka suka zo suka yi wannan tafkeken ramin mai faɗi wanda doki in ya zo ba zai iya ƙetarawa ba bayan sun yi shi sun gama ga su an musu an an yi dako a kansu an tsare su ta ko ina kamar yadda Allah ya bada labari idh ja'ukum min fawqikum ها ومن ها ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار تكوئنا قامك يا سنزومس kuma mutanen da ke tare da su na Yahuda a cikin garin Madina suka yi kokarin warware alkawali sai zaman to farmaki daga ciki kuma daga wuce musulmi sun samu kansu cikin tashin hankali da tsoro karshe Allah ya zo ya yaye masa wannan kura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dage yayi hakuri Allah ya zo ya kawar da wannan abin nasu shine Allah madaukakin sarki yake cewa ayi koyi da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin dabi'un shi gaba daya da yadda ya nace yayi hakuri game da abin da ya kasance da su a yawmul ahzab salawatullahi wa salamuhu alaihi da'iman ila yawmiddin tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a koda yaushe zuwa tashin alqiyam wa qad zakara Allah ta'ata ar-rasuli wa ittiba'ahu fi nahwi 40 mawdi'an min al-Qur'an hakika Allah madaukakin sarki ya ambaci da'a ga manzo da kuma koyi da shi a cikin wurare sama da su 40 a cikin alqur'ani mai girma فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب للي زكاة sun fi bukata wurin su san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sama da bukatar su zuwa ga abinci da abin sha fa inna at-ta'am wa sharab idza fata al-husul alaihima hasala al-maut fi ad-dunya saboda abinci da abin sha idan aka rasa su gaba daya ba abin da zai faru a nan gidan duniya sai mutuwa wa ta'atu ar-rasuli wa ittiba'ihi idza fata hasala al-'adhab wa ash-shaqa'u ad-da'im ita kuma da'a ga manzon Allah da biyayya gare shi idan aka rasa su su biyu ba abin da zai faru sai azaba da tabewa ta dindindin wadda ba ta karewa idan kaga an yi bukatuwa sama da da'a shi sama da abin da za a ci ko a sha wa qad amara sallallahu alaihi wasallam bil iqtida'i bihi fi ada'il ibadat hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi furan cewa ayi koyi da shi a yayin da ake bayar da ibadodi ko kuma bauta a cikin duk abin da zaka yi na bauta kai koyi da shi wa an tu'adda ala al-kayfiyati allati kana yu'addiha biha kuma ibadan nan ayi ta akan tsarin da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yin ta ibada ta fa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yadda kuka ga ina yin sallah bi ma'ana ni in zame muku wani hoto da za ku dube ni ku yi koyi da ni cikin aikin sallah da kuke wa qala khudhu anni manasikakum manzo Allah sallallahu alaihi yace ku rika daga gare ni dukkan ayyukan ku na haji da za ku yi وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد duk wanda ya aikata aikin da babu umarninmu a kai to wannan aikin za a mayar masa da kayansa ba za a karbe sa ba wa qala sallallahu alaihi wasallam man raghiba an sunnati falaysa minni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kau da kai daga barin sunnata to lalle ba ni tare da shi baya tare da ni ila ghairi dhalika min an-nusus allati fiha al-amru bil iqtida'i bihi wan nahyu an mukhalafatihi da wasu ayoyi ma da nassoshi da suka zo suna ba da labarin cewa lalle ko ku suna yin foro da yin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna hani game da saba mishi ko kuma kangare mishi kaga wannan shine takaitacce wannan fasali da ke bayani game da wajabcin yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka da wani abin da'a da abin da zaka yi mai koyi cikin dukkan abin da yazo sai manzon Allah shine muke da garantin baya fadawa cikin kuskure ma'asumi ne kakaf daga yin kuskure ina fata mun gane shi yasa baka da abin riko da koyi cikin me yake cewa baka da abin riko da koyi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dukkanin abin da yazo da shi kenan kai tsayen zamu shiga fasali na gaba sai ce
في مشروعيته في مشروعية الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من حقه الذي شرع الله له على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد ورد أن معنى صلاة, صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء وصلاة الآدميين الاستغفار وقد أخبر الله سبحانه في هذه الآية عن منزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلي عليه ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجمع الثناء عليه من أهل العالم العلوي والسفلي
مالتي wannan fasali fi mashru'iyyati salati wassalami ala rasuli sallallahu alaihi wasallam cikin shar'ancin yin salati da taslimi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min haqqihi alladhi shara'a shara'a Allah lahu ala ummatihi an yusallu wa yusallimu alaihi na daga cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya shar'anta shi akan al'umma shi shine su yi salati da taslimi da taslimi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqad qala Allah ta'ala hakika Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi lalle Allah madaukakin sarki da mala'ikunsa suna yin salati akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ku wanda kuka yi imani da Allah ku yi salati ga manzon Allah sannan ku yi taslimi a gare shi matukar taslimi kaga wannan aya tana koron mu gaba ɗaya mu mummunai mazan mu da matan mu na cewa mu dinga salati da taslimi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ma'ana salatu Allah ta'ala sana'uhu alaihi inda malaika abinda ake nufi da salatin Allah ga manzon shi shine Allah ya yabe shi a wurin mala'ikun shi a fahimci wannan da kyau idan aka ce Allah yana ma manzon Allah salati shine Allah yana yaban annabi a wurin mala'ikun shi. Wa salatun mala'ika addu'a, salatin mala'iku a kan manzan Allah shi ne sukan yi ma manzan Allah addu'a. Wa salatul adamiyina al-istighfar, sallar sauran mutane shi ne nema ma manzan Allah gafara, istighfari kenan. Wannan shi ne ma'anar sallu alaihi wa sallimu taslima. shine ma'anar salati ga manzon Allah ina fata mun gane وقد أخبر الله سبحانه في هذه الآية عن منزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى للي ألا مدعوك كان سركي يا بعد لا بري أتكون ونن آية غمد مسعين باوانسا كما النبنسا أورنشي أتكين الملأ, الملأ الأعلى بمعنى وندكي كان سمنا ملائكو bi annahu yuthni alayhi cewa lalle Allah yakan yabi manzansa a wurin mala'ikunsa inda inda inda mala'ikatul muqarrabin a wurin mala'iku makusanta wurin shi wa anna mala'ikata tusalli alaihi kuma lalle mala'iku sukan yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama thumma amara ta'ala ahla al'alami sufuli bis salati wat taslim alaihi sannan Allah madaukakin sarki ya furi halittun da ke ƙasa da su yi salati da taslimi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li yajma'a thana'u alaihi min ahli al'alami sufuli ulwi was sufuli dan Allah ya haɗe yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga duniyar sama ta halittu zuwa duniyar ƙasa ta halittu ma'ana Allah ya game salati ga manzon shi sallallahu alaihi wasallama a duniya ta sama ko ko a halittu na sama sune mala'iku da kuma halittu wanda suke cikin ƙasa sune mutane da sauransu wa ma'ana sallu wa sallimu taslima ma'anan me ake ni da wa sallimu taslima ay hayyuhu bi tahiyyati al-islam ku gaishe shi da gaisuwa ta musulunci fa idza salla ala annabi sallallahu alaihi wasallama falyajma' baina salati wat taslim idan kuma mutum zai yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ya hada da salati da taslimi fala yaqtasiru ala ahadihima kada ya takaitu akan ɗayan su fala yaqulu sallallahu alaihi kada mutum ya tsaya ga sallallahu alaihi ana son ka kammala sallallahu alaihi wa sallim ko fala ya kulu sallallahu alaihi faqat kada mutum ya ce kawai sallallahu alaihi shiru wala ya kulu alaihi salam faqat kuma kar mutum ya takaita akan alaihi salam dan ce annabi Muhammad sai ce alaihi salam yana yi san yayi salati da taslimi a hadi لأن الله تعالى أمر بهما جميعا sau da Allah madaukakin sarki ya yi foro da su biyun gaba ɗaya bai yi foro da ɗayan ba cewa ya sallu alaihi wa sallimu taslima guda biyun za ka haɗawa sai ce
sallallahu alaihi wasallam fi mawatina ya ta'akkadu talabuha fiha imma wujuban wa imma istihbaban mu'akkada وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام واحدا وأربعين موطنا بدأ بقوله الموطن الأول وهو أهمها وآكدها في الصلاة وفي آخر التشهد وقد أجمع المسلمون على مشروعيته واختلفوا في وجوبه فيها ثم ذكر من المواطن آخر القنوت وفي الخطب كخطب الجمعة والعيدين والاستسقاء وبعد إجابة المؤذن وعند الدعاء وعند دخول المسجد والخروج منه وعند ذكره صلى الله عليه وسلم ثم ذكر رحمه الله الثمرات الحاصلة حاصلة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فيها أربعين فائدة منها امتثال أمر الله سبحانه بذلك ومنها حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة ومنها رجاء إجابة الدعاء إذا قدمها أمامه ومنها أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم ومنها أنها سبب لغفران الذنوب ومنها أنها سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي والمسلم عليه فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم
نعم ما لتش وتشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في مواطن يتأكد طلبها فيها hakika an shar'anta yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wurare da yake karfafa ko ku wurare wanda an karfafa su wurin neman ayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati a cikin su imma wujuban ko ya kasance wurin wajibi ne ma amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati wa imma istihbaban muakkada ko ya zamanto mustahabbi ne mai karfi yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati a wannan wurin bimana an shar'anta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati a cikin wurare daban-daban akwai wasu wuraren da ma an wajabta yi mishi salati wasu wuraren kuma yin mishi salati a wurin mustahabbi ne mai karfi wa zaka rabbul qayyim rahimahullahu fi kitabihi jala'ul afham ibn al-qayyim Allah ji kanshi ya ambata a cikin wani littafin sa da ake ce mishi jala'ul afham wahidan wa arba'ina mawtinan ya ambaci wuri arba'in da ɗaya inda ya dace a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama salati bada'aha bi qawlihi al-mawtin al-awwal ya fara zano su da faɗa shi cewa wuri na farko huwa ahammuha wa akaduha fi salati fi akhir at-tashahhud kuma shi ne mafi muhimmancinsu kuma shi fi su ƙarfi a cikin sallah ƙarshen tahiya bi ma'ana wuri mafi muhimmanci da ake ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati shine a cikin sallah ƙarshen tahiya وقد أجمع المسلمون في مشروعيته حقيقة مسلمين سني إجماعي أكن حالة yin haka واختلفوا fi wujubihi fiha sai dai sun yi sabani a cikin wajabcinta karshen tahiya imana musulmi duk sun ittifaki akan cewa ya abu ne shar'antacce amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati karshen tahiya sai dai sun yi sabani menene hukuncin yin salatin wasu suka ce wajibi ne imana in dole ne barin shi kuma bai dace ba laifi ne wasu suka ce a ba dole bane mustahabbi ne mai karfi yin haka ta yadda idan baka yi ba baka da laifi sallah kuma ba za ta baci ba ina fatan mun gane kenan zance na biyu shine mafi karfin zance ina ina fatan mun gane saboda zancen na farko suka ce cewa wajibi ne mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati karshen tahiyya ta yadda idan baka yi ba sallaka tana iya baci wasu suka ce sunna ce mai karfi mustahabbi ne abin nema kai ta yadda idan kai ka kyauta ka kai matuƙa wurin kyautawa idan ba kai ba kuma sallarka ba za ta ɓaci ba da rashin yin shi kuma wannan zance shi ne mafi kusa da dalilai ثم ذكر من المواطن آخر القنوت آخر القنوت نقول ثم ذكر من المواطن آخر القنوت في الخطب كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء sannan ya ambata daga cikin wuraren da ya kamata a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati shine karshen kunuti addu'a ta kunuti da ake a cikin wutiri ai kun sa addu'a ta kunuti da ake ko yana da kyau a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati a ciki haka a cikin hudubobi da ake yi sawon huduba ce ta dawar aure ko kuma huduba ta sallar juma'a wal'idain ko kuma hudu ba ta idi guda biyu tsawon idi ta azumi ko kuma idi ta layya walistisqa da kuma sallah ta roƙon ruwa wa ba'da ijabatil mu'adhdhin da kuma bayan karba ma mai kiran sallah idan mai kiran sallah yana kiran sallah abin da ke gare ka kai mai ji ko mai shurare shine sai ka dinga kwaikwayon shi da abin da ya faɗa ka faɗa الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هزوا كرشي سيورا حي على الصلاة ننكش لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح نما كش لا, لا حول ولا قوة إلا بالله إذا ككملا أنا سوك ممنزع الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاتي أديدي والنور وعند الدعاء haka ma a wurin roƙo da kake kana yin addu'a kana fatan wani alkhairi wurin Allah ko ya ije maka wata cuta ana so ka yi ma annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati wa inda dukhulil masjid haka wurin shiga masallaci wal khuruj minhu da wurin fita da idan ka koyi azkar na shiga masallaci da fita zaka ga haka ina fata mun gane wa inda zikrihi sallallahu alaihi wasallam a wurin da ake ambatan shi yayin da aka ce annabi Muhammad ana son duk wanda ya ce sallallahu alaihi wasallam ثم ذكر رحمه الله الثمرات الحاصلة sannan kuma ibn qayyim ya ambaci abinda za a samu game da min salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam game da wanda yake yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya ambaci kenan ribar da mutum zai samu da amfanin da zai samu yayin da yake yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakara fiha 40 fa'ida sai da ya ambaci fa'ida 40 da mutum zai samu idan yana yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min hana daga cikin fa'idodin da ya ambata imtithalu amrillahi subhanahu wa ta'ala bidhalika idan kana yi ta salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ya kilga ka cikin masu karɓar umarnin Allah saboda Allah ya ce sallu alaihi wa sallimu taslima wa minha na daga cikin amfanin da zaka samu husuli ashri salawatin min Allah ala al-musalli marra shine mutun zai samu salati goma ga wanda yamma annabi salati daya wa minha raja'u ijabati ad-du'a na daga cikin fa'ida salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saran a karba maka addu'a yanda ka hada ta da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza qaddamaha amama idan ya gabatar da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gabanin addu'a ko bayanta ومنها أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم daga cikin fa'ida yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lalle yin salati yana sabbaba maka samun ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka hada ta da roƙa masa wasila in kana hada hakan da salati ga manzo Allah ana sa ran cewa lalle zaka dace da ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa minha annaha sababun li ghufrani dhunub lalle kuma na ina daga cikin fa'ida salati ga manzon Allah sababi ne na gafarta maka zunubanka wa minha annaha sababun li raddi nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-musalli wa al-musallimi alai kuma na daga cikin fa'ida yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sababi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maida maka yayin da kake mishi sallama idan kana salati hadisi ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a koda yaushe aka mishi salati da taslimi Allah yakan tayar da shi dan ya karbi wannan sallamar da wanda ya karbi sallama wanda ya masa wannan sallama ina fata mun gane kenan ka gane babbar fa'ida ce wannan wanda ya kamata a ce mutum ya kula da yawan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa salawatullahi wa salamuhu ala hadha an-nabiyil karim tsira da amincin Allah da amincin shi su tabbata akan wannan annabi mai karamci sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan tambihi kadan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mafifici wanda ya fi komi shine wanda ya zo a kan harshen manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam salatin da kuma kake da garanti babu kwankwanto cewa Allah zai maka goma idan kan mu annabi ɗaya shine wannan wanda annabi ya koya mu al'ummar shi duk wani salati kuma bayan shi duk kyawansa duk haskensa ba ka da tabbatkin cewa idan ka yi ɗai Allah ya maka goma wannan wanda annabi ya koya shine idan kai zaka samu wannan falalar da ke kalkashin yin salatin nan ina fatan mun gane kenan salatul ibrahimiyya da irin salatai da kaifiya daban-daban da suka zo a cikin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabbai sun tambayi annabi mun san yadda zamu gayar da kai yanzu ya zamu maka salati annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku ce kaza kaza kaza kaza har zuwa karshen salati to wannan salatin da annabi ya koyar shine idan ka yi shi ka kyautata niyyarka za ka samu wannan falalar ta cewa Allah zai maka salati goma a madadin ɗaya da kama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata mun gane amma ya halatta kamar yadda wasu malamai suka ce ka yi amfani da kalmomi na salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matukar babu wuce iyaka ko kuma guluwi ko kaskanci a cikinsu ina fatan mun gane kamar yadda kuke gani da dama a cikin farkon littafan mutane wannan abu ya shahara ga duk wasu masu ta'alifi zaka ga sun yabi Allah sun zo su yi salati ga manzon Allah da kalmomi masu kyawu wanda kalmomin ba su dauke da wata ma'ana mummuna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya halatta amma baka da garantin cewa idan kai wannan ɗayan za a maka goma mafificin salati shine wannan annabi ya koya ma al'ummar shi sannan kuma ku kiyaye akwai salatan ƙarya da aka kago aka jingina su akan a cikin addini da sunan addini wanda ba su da alaka da addini bal ma wasu salatan kana yin su zaka yi ridda bar musulunci ina fata mun gane na daga cikin su akwai wasu salatai da an bid'a suka tsaro da wata manufa ta daban ina fata mun gane wanda a cikin ma'anar su akwai wani abin da har yanzu har gobe ba a san ma menene ma'anar sa ba a san menene ma'anar sa ba wasu kuma an san ma'anarsu amma hanyar da aka samo salatin a kai ƙarya ce bat wadda ku shakka ba ciki kamar salatul fatihi lima ughliqa salatul fatihi yadda ya shaharan nan yadda suka kaga masa lada wallahi ƙarya ce zunzurutu suka kulla ga Allah madaukakin sarki suka naɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya da sunan addini kuma suka dora ma kansu falalar da annabi da sahabban shi ba su same ta ba sau da kaga salatul fatihi lima ughliqa kamar yadda shi Ahmadu Tijani ke ba da labari a cikin jawahirul ma'ani cewa Ahmadul Bakri shi ya zo ya fuskanci Ubangiji ana son Allah ya ba shi wani salatin da ya fi kowane salati yana cikin wannan yanayin ya ce sai mala'ika ya sabko da wata takarda ta haske a cikinta akwai salatul fati yaushe mala'ika zai zo daga sama ya kama wani salatul fati bayan wucewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shekara 1200 kuma abin yana da falala mai girman gaske wadda ce annabi bai yi ta ba sahabban shi kuma ba su yi ta ba balma ya ce ya haɗu da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tambayi annabi haɗuwa ta ido da ido ba wai a mafarki ba ya game da shi ido da ido ya tambaye shi game da wanda ya karanta salatul fatihi ya ce salatul fatihi tana daidai da sabke alkur'ani su dubu shida wai ce annabi ya gaya masa haka kaga wannan ƙarya ce fifita maganan wani ce akan maganan Allah hadisi ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bi ma'ana falalan magana Allah akan falalan magana halittunsa kamar falala Allah ce akan halittunsa fifikon magana Allah akan magana halittunsa kamar fifikon Allah ne akan halittunsa ya za a yi ka gama magana Allah da magana wani bale hakka fifita ta akan ta Allah kaga wannan raina Allah ne kuma wannan kuma ƙoƙarin rusa addini ne wa man ahsanu min Allah haditha akwai babu wa man ahsanu min Allah qila da mutane da aljannu za su hadu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira da mutane da aljannu za su hadu kakab nasu zo da kwatankwacin alqurani sai iya taimaka ma junan su ma Allah ci ba za su iya zowa ba da kwatankwacin shi to ta ya za ku zo da salatul fati guda ɗaya wadda za a iya karanta ta cikin segon uku kuma ta yi alkur'ani so dubu shida wannan wani irin kafirci ne wannan irin zindikanci ne a cikin arrima na umar futi yake cewa na daga cikin sharaɗin karanta salatul fatihi ka samu ladanta sai ka ƙudurta cewa magana Allah ce kaga wannan kafirci ne idan baka yarda cewa magana Allah bace to in ka karanta ta so dubu baka da lada an ga wani irin addini ne idan ko ka yarda magana Allah ce ka yarda idan kuma baka yarda magana Allah ce in ka karanta ta baka da lada la tijaniya la islam kenan kaga wannan wani irin hauka ne in ka yarda zancen Allah ne ka kafirta idan kuma baka yarda zancen Allah bane in ka karanta ta baka da lada kenan kaga in ka karanta ta ba tare da kudirin cewa magana Allah ba ce ba ka cikin tijaniya idan kuma kayar da ka karanta ta cewa magana Allah ce ba ka cikin musulunci to kaga hadarin wannan salatul fatih lima ughliqa da suka tsaro domin su rusa musulunci baya da alaka da addini ta kusa ko ta nesa ina fatan mun gane kuma yau wani irin addini ne ta yadda yau in ka karanta salatul fati ba tare da izini ba baka da lada sai ka je gaban shehu ka durƙusa ya lakana maka sannan in ka je ka in ko so dubu ka harrace ta kama mai ta ta so dubu baka da lada ko guda sai ka je gaban shehu ka durƙusa ya karanta maka ya ce na baka izini lokacin in kai ta za a baka lada a wannan wasa da addini ne da kokarin kuma rudar da jahilai da wawaye a cikin addininsu a yi amfani da jahilcinsu da rashin karatunsu da haka kenan wani salatul fatihi salatun tunajina da salatun wane ne duka karerai ne ma an zalallahu biha min sultan da haka kawai in kana son tsira ka riki salatin da annabi ya koya mu al'umma shi shine allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammad har zuwa fil alamina innaka hamidum majid ina fatan mun gane wannan takaice kenan fi fadli ahli albayt وما يجب لهم من غير جفاء wala غلو wannan fasali zai bayani game da falala ta ahlul bait da abin da ke wajaba nasu ba tare da jafa'i ba akan su ko kuma wuce iyaka ahlul bait hum alun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alladhina harumat alaihim as-sadaqa wa hum alu ali wa alu ja'far وآل عقيل وآل عباس وبنو الحارث ابن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته لقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا wannan fasali zai yi bayani ne game da ahalul bait da abin da ke zamantowa wajibi a gare su ba tare da jafa'i ba nuna wawaici a kansu ko kuma wuce iyaka game da sha'aninsu ahalul bait su ne iyallan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka haramta musu cin sadaka wanda su ne alu ali iyallan gidan ali wa alu ja'far wa alu aqil wa alu abbas wa banu al-harith ibn abd al-muttalib wa azwajin nabi sallallahu azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa banatu waɗannan da muka ambata yanzu su ne ahlul bait da duk wanda ya biyo ta kasansu ina fatan mun gani duk wanda ke da sila da su dangantaka ta jini da su wannan yana daga cikin ahlul bait ina fatan mun gani suna da wani haƙƙi na musamman da addini wasici cewa a musu shi a girmama su kada a zage su kada a tozarta su a taimaka musu ina fatan mun gane na daga cikin abinda shari'a ta ɗora a gare mu ta ɓangaren mu mu so su mu girmama su mu taimaka musu to wannan su ne ahlul bait kuma ana iya samun su kowane lokaci a kowane zamani saboda dangantaka ce da jini ina fatan mun gane duk da yanzu karerai sun yawa ga al'umma kowa in ya fito zai ce yana daga cikin ahlul bait da mutum ya buru kuma wannan abin ya fi yawa a cikin sufaye 'yan ɗariku babu wani shehi shahararre a duniya sai kaji ya ce na daga cikin ahlul bait kuma ba komai bai sa suke yin haka dan su yi wata shimfiɗa ta yadda za su ci kuɗin mutane bil batil ahlul bait ba su cin sadaka haramun ne su ci sadaka amma mu yanzu ahlul bait kin mu babban jarin su shine mi cin sadaka cin sadaka shine ahlul bait namu su kafa kujera a sa babban rawani da sunan waliyi kuma jikan annabi a yi zamana ana ciyar da su sadaka safe da marici ana kawo ta annabi suna ci kuma kaga haka haramun ne a gare su haramun ne idan ka ce ka yi halul baiti ne me dalili sai ka kama da silsilarka kai wane ne dan wane dan wane dan wane dan wane dan wane hakka tikaki zuwa ga ahlul bait eh ahlul bait ne to ba laifi baka da haƙƙin mabauta maka duk wani abin da ke bauta ne ba mu maka shi haƙƙi ne na Allah za mu girmama ka za mu kaunace ka mu so ka mu taimaka maka cikin abin da ya kamata mu taimaka maka wannan shine haƙƙin mu gare ka amma ba zo a dinga maka sujudi ba ana ruku'i a gaban ka in kai tofi a kwashe a shahi a jiki wannan ba gaskiya bane ba ina fata mun gane wannan yaudara ce kawai suke suke suke ma al'umma kina ahlul bait mutanen kirki wanda suka yi koyi da annabin su kakansu wannan muna tare da su amma ko da kai dan gidan annabin ne da gaske ba a shakku sai zamanto dan bid'a ne ba mu ba kai wallahi alakan mu da kai menene addini ba ka addini ba mu ba kai wannan shine gaskiya ina fata mun gane saboda iyalan annabi akwai yan wuta daga ciki ko babu akwai abu lahab dangi annabi ne ko ba dangi annabi ne yana yana yana wuta abdul muttalib dangi annabi ne ko ba dangi annabi ne ba yana yana yana wuta abu talib fa dangin annabi ne bal yana daga cikin wanda suka taimaka ma manzon Allah fiye da kake tunani annabi bai so mutuwar shi ba akan kafirci ya nuna damuwarsa akan mutuwa Abu Talib akan kafirci haye alkolin zai dinga nema mai gafara Allah ya sabko aya ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim kaga yana daga cikin yallan annabi amma tare da haka ya mutu akan kafirci ina fata mun gane kenan kai rude ko ne zo ya zamna kawai dinga da shi iyallan annabi ne ana gudu shi cikin tele yana yawo gari gari ana tara mai dukiya yana ci bil batil haka suke wallahi amma mu addu'a tunda kai shi ka annabi ne sai ya daga hannu shi kenan a shafa kawai an wuce da ku wani ke ba labari wani wani waliyi nan ya mai a garin Jota sai mutane ɗaruruwa su taru suna son su gan shi kuma kowa da bukatan shi sai su fito da yatsun ka sai ya daga hannu sai ya ce Allah ya karbi du'a kawai sai ya ci gaban da shi bi ma'ana Allah ya riga ya karba sai ya shiga shanin gaban shi manta da ku kawai duk kuma za ka ga inda da akwai waliyi ko kabarin shi akwai wani babban akwati da aka aji na tara kuɗi a cikin shi da ka zo ka shafa kabari kai addu'a kai shirkokinka sai ka zo ka nasa in aka nasa dare kowa ya lafa sun su buɗe a ƙilgano aka samu aje cikin kwantikin shehu a zuba haka ne ko su kira yanzu kuma za ka ga mafi manya-manya 'yan tsubbu ne wallashi galibin su bokaye ne da sunan shikokin annabi sallallahu alaihi wasallam don su yaudar al'umma wasu ma ƙarya ce ba su da alaka da annabi ta kusa ko ta nesa kama ahmad tijani ya yi da'awar cewa shi jikan manzon allah ne ya jero silsila shi a cikin jawahir ma'ani dan wana dan wana dan wana sai da ya tikake ga ali ibn abi talib sai aka gano inda ya danganta kan shi ƙarya ce yake ba gaskiya bane ba karshe da ya ga karyata shi za ya ce ya ga annabi ido da ido ya tambaye shi shin ni na ina daga cikin danginka ko ƴaƴanka ya ce eh kai ɗana ne ko shakka ba kaga na yaudara ce da cuta yana nan cikin shaharar ma'ani wallahi yaudara ce da cuta da sunan jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke ga sanan kana ganin su da su da sulalar su duka shurafa ne mutanen kirki ne da su da ƴaƴansu da danginsu kai mabiyi kullun sai dai kawai ka rika musu hidima kana musu bauta har ka mutu da kai da jikokinka kai mabiyin su ne ma musu masu musu hidima ne shi yasa suka dinga kirkiro musu kansu falala ta sharri da cuta a cikin jaharin ma'ani Ahmad Tijani ke bada labarin hukuncin dan shegi aka tambaye shi waya makoma dan shegi za ta kasancewa yace ai dan shegi aslan ma baya da lada aslan baya shiga aljanna to sai yaya kenan ya ce sai in ya shiga ya bi 'yan ɗariƙa ya bi shehunnai ya musu hidima ya musu sayayya ko sun ci abincin shi ko abin da ke kama da haka kaga wannan ita ce yaudara da a ce ma ya takaito akan cewa eh dan shege bai shiga aljanna dan shege kaza ne sai ya ce hautakila hadisan da ya dogara da su hadisai ne da'ifai man iya bashi uzuri dan hadisan da suka zo suna magana wanga bangaren ba su da inganci dan shege in ya kyautata addinin shi zai shiga aljanna ba abin da zai miye laifinsa shi ya san an yi Allah dai kadarta masa fatuwa ta wannan hanya sai in ya bi iyayensa ya zama to irinsa ya zan kenan shine mafi sharrin na ukunsu to amma me ka ce sai in ya bi ku dan me kenan duk dan shegen da ya zo kafin ku tsara kungiyar ku ba dan wuta ne haka ko to kaga wannan ita ce yaudara duk wanda ya mashi hidima yana da kasa wanda ya kaza da kaza dan aljanna ne ba tare da hisabi da dan kawai su yaudari masu karamar kwakwalwa wanda ba su san abin da suke na ga lokaci ya yi kenan nan za mu dakatawa wani satin Allah ya kai mu sai mu ci gaba cikin wannan fasali na falala ahlul bait da abin da ke wajaba a kansu ba tare da guluwi ba ko jafayi assalamu alaikum wa rahmatullah